da ɗari hudu da arba'in da bakwai a kalandar nasara kuma kamar ashirin da uku ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na juma'a muna karatu a wannan littafi mai taken zahiratu za'fil iman wasu alamu da suke nuni ga cewa imanin bawa yayi rauni inda ya kawo al'asbabu wal'aradu wal'ilaj muna bangare na uku shine ilaju za'fil iman ko ilaju zahiratu za'fil iman idan imani yayi rauni to waɗanne hanyoyi ko waɗanne matakai ko ya ake yi ko me ake aikatawa ko me ake bari don imanin ya murmure ya dawo ya kwari littafin wallafa ne na shekul allama muhammad sale al-munajjid hafizahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasi na talatin a jerin girdarussan littafin e na talatin da ɗaya ko? e darasi na talatin da ɗaya za mu tashi ilat na sha biyar ko wa min al'umuri al-mujaddida lil imani fil qalbi dan zamu tashi mala yake cewa magani na goma sha biyar wanda zai gyara imanin mutum yace wa min al'umuri yana daga al'amura al-mujaddidati lil imani waɗanda suke sabunta imani su ƙara mashi ƙwari da kuzari fil kalbi a zuciya to ta'azimi hurumatillah girmama ababen alfarma na Allah Allah shi ya halicci kowa da komai kuma shi ke da cikakken iko da mallakar kowa da komai haka take a nan duniya kuma haka abin yake a lahira illa iyaka bambanci shine ne a nan duniya wasu ba su yadda suna Allah ba ne wasu suna ga suna da wani abu na dabara ko wayau ko ci gaban zamani ko kuma tasirin rashin rabo amma dai a ranar lahira babu wanda zai ja walahul mulku ko yau mai faku fesu kowa da kowa ne zama nashi ne shi yasa zai tambayi inda mai magana inda mai ta cewa inda mai kaza ba abinda mutum zai iya yi to amma dai anan wasu na da danja to Allah bayan ya halicci kowa sai ya baiwa komai irin abin da ya ga dama ya bashi na alfarma ko na karama wala qad karramna bani adam wayan adamu a dunkulan mu sai aka girmama mu sai muka dara jinsin halittu mun dara aljanu balatana kuma ka kira tsuntsaye ko dabbobi ko kwari ko halittu ruwa wannan ba ma a maganar su mun riga mun yi nisa a dunkule an mana wannan karramawar a ɗaiɗaikunmu kuma shi ma aka ba mu ababe da Allah ya ga dama ya ba mu na girmamawa to sannan a cikin waɗanda ba mu baɗin ba ko kuma a cikinmu sai Allah ya ƙara ma wasu daraja sai zama har suna da wani abu mai kama da alfarma ko ma alfarma Allahu yastafi min almala'ikati rusula sai ce wa minan nas a cikin jinsin mutanen da aka karrama nan sai a kuma zaɓi wani sai ya zama manzo sai a zaɓi wani sai ya zama annabi sai ya zama yana da ƙarin fifiko a kan sauran to waɗannan ababen da ke da alfarma yana daga abin da zai ƙara imanin bawa mutum ya ba su girman da Allah ya ba su ya tabbatar masu da alfarmar da Allah ya girmama su da ita sannan ya girmama su a gwargwado kuma a da'irar umarnin da aka bashi ne ya girmama su yaqulullahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa suratul hajji wa may yu'azzim sha'airallah duk wanda ya girmama ababe na alfarma na Allah an ce sha'ira wata alama ko wani babban aiki da Allah ya aje shi a matsayin alamar addinin shi wanda in ka gani kai kanka za ka tuna cewa e nan wurin alama ce ta cewa wurin bauta ne ko ya tuna maka wani abu na bautar Allah kamar masallatai sha'iratun min sha'irillah kamar masahib sha'iratun min sha'irillah kamar shiga ta addini wanda wani wanda ba a mai addini ba zai irin wannan shigar ba hijabi ga mace ko niqabinta da makamantansu duka wannan sha'iratu min sha'irillah ko kuma kamar kiran sallah ko iqama ko talbiya da alhazai suke yi ko kamar ramadan ko azumi da sauransu to Allah ya ce duk wanda ya girmama alamomi na addini na Allah fa innaha min taqwal qulubi wannan girmamawar na nuni ga tsoron Allah a zuciyar shi yana nuni ga cewa wannan mutumin yana da takawa shi yasa ma ya rika ganin girman abin da Allah ya girmama ba zai yi mashi izgili ba ba zai mashi bakar magana ba ba zai wulakanta shi ba bal zai tsaya ya girmama shi zai tsaya ya bashi kariya zai tsaya ya mutunta shi da bakin shi in magana ta kama mala ce wa hurumatullah in an ce hurumatullah ababen alfarma ko alamomin addini na Allah fiye hukukullahi ta'ala su ne haƙoƙin Allah subhanahu wa ta'ala Allah na da nashi haƙoƙin sun sha bambam da haƙoƙin mu mutane lillahi haƙƙun la yakunu li ghairihi ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تدليل ولا برهان ابن القيم النونية yake cewa lillahi haqqun la yakunu li ghairihi Allah na da haƙƙin da kowa bai da shi haƙƙi ne nashi shi kadai wa li abdihi haqqun kuma bawan shi ma na da haƙƙi to ni da kai yanzu haƙoƙi biyu ake so mu bayar mu ba da haƙƙin Allah ko mu ba da haƙƙin mutane sai ma da ce la taj'alul haqqaini haqqan wahidan kar ka dunkula haƙoƙi guda biyun ka mai da su daya ce da haƙƙin Allah da haƙƙin bawa guri ka make su kawai kai ba tare da kana da wani dalili ba ko hujja sai shari'a ce ta ce to nan wurin ka iya yin kaza kai kuma a ganin ka yin wannan kaza kamar hada haƙoƙin ne a ta shari'a ce ta ce kai to shikenan kai kawai ba damuwa Allah madaukin sarki amma da yake cewa hurumatullah sune huququllah daga ciki akwai haƙoƙin Allah wa qad takunu fil ashkhasi nan huquq yana da ma'anar sha'ira ko hurma hurma a ce alfarma wannan alfarma kuma da ma'anar da shari'a ko malaman sunna suka fassara da'irar mabiyin ɗariƙun sufaye suna ɗaukar alfarma kamar wani abu ne na fita daga da'irar shari'a wai alhurmatu aula min ta'a haka suna yawan faɗar haka ka'ida ce a manyan kundayensu wai kayi abu na girmama wani ya fi yin mashi da'a so da ka da yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce kada ku ce mani kaza wai wani mutum ya zo ya haɗa Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ce la karkace Allah shi kadai in Allah ya so shi kadai to su a wurin sai ce a ai tunda dai haɗa Allah da annabi alfarma ce ga annabi ko ya hana ai kawai shine formula sai zaga suna tabar gaza yadda suke so ka gama kawo ayarka zai buge ka da alhurmatu aula min ta'a girmamawa ta fi da'a ka zo ka ce to annabi sallallahu alaihi wasallama shari'a ta ce ba a kaza ni karfi ma wai tunda dai a ciki akwai girmama ka ko annabi ya hana su yayi al-hurmatu ulamin da'a to ba irin waccan hurmar ba waccan hurmatun ja'ira ce eh haka in annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarni fa li hazaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim وإن تطيعوه تهتدوا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما دما اسم موصول ne kuma suna fa'idantar da istigraku duk abin da ya zo da shi in ko da wani abu da ba haka ba to sai dai idan wani dalilin kuma da bai gaza wannan a ƙarfi ba da zai zo ya tabbatar da haka to abin da yake nufi a nan hukukullah ababe na alfarma waɗannan ababen waƙar ta kuna fil ashikasi Allah na iya sa su a mutane sai ga ya zaɓi wani mutum ya yi mai wata alfarma yayi mai wani abu na girmamawa ya mayar da wannan mutumin a matsayin kamar wata sha'ira min sha'irillah dan falalashi to wannan mutumin a girmama shi a bashi haƙoƙin shi ta wannan bangare kuma a kiyaye Allah da taba mutumin dan aka taba shi to Allah aka taba kuma Allah shi zai dauki fansa koda kana ga yi shiru a nan duniya to akwai ranar kin dillanci ko kuma baka gama kai shi bango bane falamma asafu nan takamna minhum ko da kai mutanen firauna da suka kule mu kawai sai mu sai muka bude musu wuta to Allah ya iya daukar fansa wallahu azizun zuntiqam to ana samun irin wannan alfarmar fil ashkhasi a cikin wasu mutane wa qad takunu fil amkina wani lokaci waɗannan ababe masu alfarma suna kasancewa a wurare sai a ce wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza suna da alfarma wa qad takunu fil azmina wani lokaci kuma suna kasancewa a zamunna sai a ce da rana kaza ko kwanaki kaza ko da wata kaza to suna da alfarma azmina kenan yace faminta azimi hurumatillahi fil ashkasi yana daga girmama ababen alfarmar Allah a cikin mutane alƙiyamu bi haƙƙin rasuli sallallahu alaihi wasallama tsayuwa da ba da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya tabbatar haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayar da su yadda ya kamata yana da haƙƙoƙi yana da ababen kiyayewa a babin latubba dole sai mutum ya kiyaye la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'd kar ku sanya kiran manzon da kiran da za ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin kiran sashin ku ga sashi har al har alkunya a kiyaye ladabin shi la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kar ku rika daga murya lokacin magana da shi kar kuma ku rika daga murya a cikin tattaunawar ku koda ba da shi kuke magana ba to duka wannan cikin wasu ababe ne na ladubba da mutum zai kiyaye saboda akwai alfarmar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zabar shi yayi ya fifita shi ya mayar da shi cikamakin annabawa da manzanni ya mayar da shi jagoran annabawa da manzanni haka sai ka girmama shi ta nan idan ga mutum na walawala zai ce to annabtar shi ma ai ai za a iya ba shi a ba za a iya baka ba ai tun da dai aka wuto wancan lokacin da ake bara ba a baka ba har aka ba da ita ga khatamun nabiyyi to Allah ba za a baka ba to ban cancanta bane ba maka cancanta ba don ce mai alama ka tobaran nan da kake take nuna baka cancanta ba ita manzanci ana ba masu hankali ne shi yasa kaga mutanen makka Allah ya musu martani wai laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim dan me da Allah ya tashi ba da annabtan nan bai zabo wani babban mutum ba a maka ko sa'ifa kai za dauko wannan marayan a bashi iyalin ma bai Allah bai babboye cewa annabi maraya bane alam ya jitka yatima fa'awa ya rasulullah mun same ka maraya muka taro ka jikin mu muka baka horo ce yasa suke cewa wancan asarin da ya shahara wanda yake cewa ana ruwaito wai cewa annabi ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na shi ya ladabtar da ni ya horar da ni ya bani tarbiya kuma ya kai makura wajen tarbiyyantar da ni malaman hadisi ciki hada shehu sunan ibnu taymiya in ka duba majmu'ul fatawa ibnu hajar ma ya magana akan wannan haka ad-durratul yatimiyya yake cewa ibnu taymiya yake cewa wannan maganar haka take amma in ta bangaren hadisi ne bai inganta ba kamar da ibnu hajar shi ma ya jaddada in ta ɓangaren hadisi ne cewa annabi ne ya ce addaba ni rabbi bai faɗa ba amma in ta ɓangaren ma'ana ne maganan nan haka take alam ya jidka yatima fa'awa ya same ka maraya sai taro ka fa'awaka fa'awa laka fa'awa bika ya taro ka ya kula da kai ya taro sahabbai dan su taimake ka ya taro wanda za su zo daga baya dan su yada addininka da sunnarka da aka manzo sallallahu alaihi wasallam ya cancanci girmamawa saboda alfarmar Allah a tattare da shi ko sunan shi gangade haka ba za a kira ba shine yace bi haqqin rasuli sallallahu alaihi wasallam masalan wa min ta'zimi sha'irillahi fil amkina yana daga girmama alamomin Allah a wurare ta'zimul harami masala girmama harami na makka ko na madina ba wai dole sai ka shigo da'irar masallacin ba matukar kana da'irar hurumin makka to duk wasu haƙoƙi na haram sun hau kanka kaga ba za yi tsuntuwa ba ka tashi tun daga cikin garin makka sai ka zo jikin mina shine harami ya ƙare to da ka in ka sauka a mina musamman tantunan da ake ajiye 'yan najeriya musamman tantunan 'yan najeriya da za ka ɗan matso baya kaɗan za ka cimma inda iyakar haramin makka ya ƙari hudun ta halharam in ka tsallaka ka shiga harami to duk tsuntuwar da za ka yi a cikin haramin nan ba a ɗauka ba a ɗauka karka yi na ɗan najeriya ko ana ɗawafi ya ɗan ga wasu ‘yan canji ya dafi aka ce mai haram ya ce haza halalun fi najeriya an fasa akwati ma an ɗiba wa na sun faɗi a najeriya wannan halal ne ko fcc ba ta kama irin wannan amma dai allah ya hana wa mai yurid fihi bi ilhadin bi hulmin yuzikhu min azabin ali lace duk wanda ya nufaci haramin can na makka ko na madina ma da wani ilhadi shirka ko barna ko ketare iyaka to nuzikhu min azabin ali za mu dandana mashi azaba shi yasa mu je makka yayin tunanin laifi ya ga kuɗi ya ce koma ya dafe ne ya ƙara guduri ya ce a uzu billah sai an baka zanibi ba dai ka ne ka ɗauka ba ai sai an baka zanibi a yi maka ba garin ku ba ne to a kiyaye alfarmar wannan harami kaga kafirai ba sa shiga kwata-kwata kafirai ba sa shiga in ka sauka a jidda mota galiban da ake shiga aka shigo makka yan kilomitoci ne ba nisa mun a najeriya ne ma a ƙasa ma kuna hirar ku sai ku shigo to in kuka zo kuna cikin tafiya za ga hanya ɗaya ce ta yi dama ɗaya ta yi hagu ta daman wanda zai je haram kenan wanda zai shigo hurumi nan kuma ya ce ilahuna bada alharam min huna bada alharam can kuma zai ce can ne kafirai suke bi wannan abin na masa zafi amma su musuluntan kawai shi kenan amma dai ba za su shiga ba doka ce ta Allah ba saudiya ta sa ba ba wani gidan sarki suka sa ba da aka da hurumin makka da hurumin madina a girmama su ga baitul maqdis sannan a ko'ina a duniya masallaci na da kima mafi darajar wurare kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a ko'ina shine inda aka gina masallaci masallatai har masana suke cewa masallaci na da wani irin immunity da sauran wurare ba su da shi in Allah ya kaddaro za a yi annoba wani iska ne mai ɗauke da ƙwayar cutar annobar Allah ke tasowa sai zaɓi saitin inda zai bi zai iya cewa saitin rabin kilomita daga bangon duniya na gabas zuwa na yamma kawai sai ya dusa tafiya ko gidan gwamnatin waye a wurin sai ya bi to duk wanda ya shaki iskar da ke cikin wannan kwayoyin cuta da aka ɗibo yau shaki kwayar cutar to Allah sai ya yi wannan annobar duk wanda bai shaka ba ba zai yi ba zai yi wa shi wani na kuna tattaunawa da wani yana saitin inda za ta wuce kai kuma kana waje ya shaka ba ka shaka ba kuma abinda zai ƙara gaskata maka wannan irin annoba da ake ta amai da gudawa har a GRA ana yi ba wani ruwa mara kyau me yasa ke a GRA su da ruwan ma in yi kusa expire ma ba a sha mu kuma nan wajen ma ba a san expire ruwa ba wajen an namina lima'i kulla shay'in ko da za ga in annobar har a jere zai ga ana fita da ambulance da gudu za a tafi shika me yasa suka yi wannan iskan ne suka shaka to mahallu shahid shine idan iskan ya zo saitin masallaci zai bi ta masallacin amma da ya shiga masallaci ba zai tasiri ba in kana masallaci ko ka shaka ba abinda zaka yi yana fita sai kwaye cuta ta dawo su da su na baranda su na waye duk za su iya shaka duk za su iya kamuwa amma na cikin masallaci ya sha kaga wannan ta'azimu hurumati sha'iratin min sha'irillah wa hiya masjid girmama wuraren alfarma ne na Allah sannan an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama a doron duniya ina ne yafi ko ina daraja yace masallatai yace masallaci daka masallatai da harami na makka da harami na madina da sauran wurare da Allah ya ba su daraja kamar arfa kamar muzdalifa kamar mina da alhadai kan zauna da sauran wasu wurare to waɗannan wuraren mutum ya ba su ƙimar da Allah ya ba su ka ce haji to ka yi abin da ya kamata a arfa ka dawo muzdalifa za a kwana to wurin fana da dokoki ka kiyaye dokokin a muzdalifa a muzdalifa akwai almashar shi ma ka ba shi ƙimar shi musamman aka ambace shi ka tafi jifa shi ma wurin na da irin tashi ƙimar ka je masallacin khayif akwai wani masallaci kusa da da wurin jifa masallaci ne mai albarka annabawa saba'in suka yi sallah a masallacin tsohon masallaci ne to kai ma an ka shiga to shi ma yana da tashi alfarmar to haka sauran masallaci a ko'ina suke haka sauran wasu wurare da suke da wani abu na aƙima da alfarma yanzu inda ake karatun addini a ya sha bamban kuma da inda ake buga table tennis kaga akwai bambanci wuri ne can ya samu alfarma nan kuma an kawar da alfarmar to irin waɗannan wurare da Allah ya ba su alfarma to sai a ba su ita wannan alfarmar a matsayin su na amkina wa min ta'zimi sha'irillahi fil azmina yana daga girmama alamomin Allah a wurare ta'zimu shahri ramadana masala girmama watan ramadan bisa ga misali mutum ya girmama watan ramadan bisa falala da daraja da Allah ya baiwa wata a ranaku da muke da su ko a watanni da muke da su babu watan da ya kai shi daraja gashi muna tunkara kuma shi yasa magabata kamar da limamin annabi yake cewa magabata za ga wata shida kafin ramadan suna ta shirye-shirye ya ramadan zai zo me za a yi wani abu ne in ramadan ya zo wannan abin zai hana a ci gajiyar ramadan in zai yi wa a bashi sai a bashi in zai yi wa a canza mai wuri sai a canza mai wuri in a rage ne sai a rage saboda dai ramadan din ya zo ya cin masu suna shirye ga addu'a da suke Allahumma ballighna ramadan Allahumma ballighna ramadan ai zuwa kamar yanzu ai su bakin su ma har yi zafi da addu'a na ta'addu'a saboda sun san wani zamani ne da ke da ƙima da daraja ta musamman ko dai mutum ya azumce shi a ‘yan tashi daga wuta ko mutum ya sakaci a tsine mashi dole dai satifiket ɗin nan ɗayan biyu sai mutum ya karba ya ce wa mai yi azim hurumatilla duk wanda ya girmama ababen alfarma na Allah fa huwa khairun lahu inda rabbi to wannan shi ya fi mashi alkhairi a wajen ubangijin shi ce ka girma masallaci ce ka girma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce ka girma watan Ramadan da sauransu to lallai ka samu alkhairi mai tarin yawa wa min ta'azimi yana daga girmama alfarmar Allah li hurumatillah yana daga girmama alfarmar Allah adamu tikari sagairi rashin wulakanta ƙananan zunubai so da dama abin da ke faruwa za ga mutum yana yan kananan zunubai in aka ce mashi wannan sagair ce to ai sagair ne sagira ce ko al-imamu zahabi ma za ga ya ce kaza al-imamu ibn hajar al-haythami a cikin az-zawajir ai ko shi ma za ga ai ya kirga su a cikin ai ko dan fodiyo ma a cikin ihyawu sunna ai in ka lura ya ce bid'atun makruha makruha haka yace eh to ai wannan saga'ir ne ko to za ta iya za su iya kai mutum matsayin dan wulakanta kaba'ir dhunub matsala ta faru kenan an samu matsala kwarai da gaske to ba a so mutum ya rika wulakanta kananan zunubai haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira Aisha radiyallahu anha yake cewa ya Aisha tu ya ke Aisha iyaki wa muhaqqiratiz zunubi wallahi ina jin jan kunninki ina tsoratar da ke aikata kaskantattun zunubai yan kananan zunubai ki kiyaye za su hana ki zaman lafiya wannan karami daya da karami daya da karami daya da karami daya kafin kankara sun tada babba daya to wasu kananan ma sun tada wani babban wasu kananan ma sun tada wani babban kafin mutum ya ankara zunubai sun cinye shi sai ya haɗu da Allah hisabin shi ya zama mai wahala a gare shi ya ce ƙala annar rasul sallallahu alaihi wa qad rawa abdullahi ibn mas'ud Abdullahi dan Mas'udin ya ruwaito radiyallahu anhu Allah shi yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal lalle manzon Allah tsada min cin Allah tabbata a gare shi ya ce iyyakum kashedinku ina jan kunnunku wa muhaqqiratidh dhunub da kananan dhunubai ina jan kunnunku dan an ce maka abu makaruhi ne ba lasisi ba ne ka aikata don an ce maka wannan abin ƙaramin zunubi ne ba lasisi ba ne ka aikata abdullahi dan abbas yake cewa ai fomular da za ka ɗauka shi ne idan aka ce wannan abin sabo ne ko ƙarami ne ko babba ne ko mai halakarwa ne ko ma mai abin da za ka kalla girman wanda za ka saba mawa kawai shi za ka kalla yanzu wannan laifi ne wa zan saba ma Allah a to gaskiya ba zan yi ba sai mutum ya bari ya ce fa'innahunna domin su ƙananan zunubban nan ya ci ta mi'ina alar rajuli sukan taru ga mutum har su mashi yawa hatta yi liknau har su halakar da shi ta zuwa ƙarshe su gangara da shi su gangara da shi su gangara da shi sai a hango shi kawai ya tafi wuta me ya faru sagairu dunubi ne tarakamat alaihi ko tarakamat alaihi sagairu dunub wanda da an ce makaruhi ne sai gaba damuwa sai ya aikata da an ce sagiratun min sagairu dunubi sai gaba damuwa sai ya aikata yace wa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daraba lahunna masala kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya buga mana misali ya buga musu misali misalin da ya bar shine kamatsali qaumin nazalu arda falatin kamar mutane ne da suka sauka a daji tawaga ce ta matafiya kila 'yan kasuwa kila mayaka kila dangi za su je zumunci kila sun yi kwanaki suna tafiya sai suka yanke shawarar su sauka a wani fili a cikin daji sai suka sauka fa hadara sani'u da kaumi sai mai kula da abinci ko shugaban tawagar ya zo ya ce to ga umarni muna buƙatar itacen da za mu yi girki a wurin nan muna buƙatar itace da za mu yi amfani da su don shan ɗimi saboda dare ce abin da nake so kowa ya kowa ya shiga dajin nan ice ɗaya za ka ɗauki itace ɗaya ba zai kawo ganmu ba shine kawai faja alar rajulu yantaliqu fa yaji'u bil udi sai ga wani mutum ya shiga daji sai zo da itace daya sai ce Allah ya maka albarka war rajulu ya'ti bil udi wani mutum ya war rajulu ya yaji'u bil udi wani ma ya shiga daji ya zo da itace daya hatta jama'u suda har sai da suka tara itace tari guda tsibirin itace kawai kake hangowa fa ajjaju nara daga nan sai suka kunna wuta wa an da juma kada kufiha suka dafa ko suka gasa abinda suka wurga a cikin wutar saboda ƙarfin wutar da abinda kake so za ta gasa maka da abinda kake so za ta dafa maka da abinda kake so kuma min babu aula za ta dindima maka rawahu ahmad al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito wannan hadisi wa huwa fi silsilati sahiha zaka same shi a cikin as-silsilatu sahiha ta mala albani a mujalladi na farko kenan lambar hadisi 389 kamar yadda mun sha faɗe littafi ne da ya na bayanan ingantattun hadisai kamar yadda a silsilar da'ifa shi kuma bayani ne na abin nan hadisai masu rauni kowane mujalladi ya zuba hadisai 500 kowane mujalladi hadisai 500 to in kana so ka gane lissafin kawai duk in ya haura 500 to ka tafi na gaba kaga tun daga 1 har zuwa 500 fil mujalladil awwal daga ɗari biyar da ɗaya har zuwa dubu ɗaya daidai mujalladi na biyu suna da ɗan yawa mujalladan sai ma da ya kawo wasu baituka na hikima da cikin masu hikima cikin magabata yi yake cewa khallin zunuba sagiraha wa kabiraha za ka tuka wasu na kamashin fauka ar da shauki ya zaro ma yara لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى yace khallid dhunuba ya dan uwana wallahi kai hannun riga da zunubi in dai an ce wannan laifi ne wannan sabo ne kalli anha wallahi ka rabu da shi yace sagiraha wa kabiraha da karamin sabo da babban sabo kai hannun riga da shi ya ce za ka toka kaga wannan abu to shi ne takawar a takawa imtisalul awamiri wa istinabun nawahi yana yi bari na bari shi ne toka wasna idan kana so ka gane abin da nake nufi to ka aikata kamashin fauka arzi shauki wani zai ce to ai rayuwar yanzu ma duwayenka ai sai ka yi zunubin kaza kaza ko kana so ko ba ka so sai an burma ka sai ce to ga shawara tunda da yanzu in ka fito cikin mutane ababen da za su saka saba wa Allah sun yawaita to shikenan ga yadda za ka yi wasna kai kamashin fauqar da shauki kamar mai tafiya a ƙasa ko a wani fili da aka cika shi da ƙaya yahzaru ma yara yana jin tsoron abin da yake gani kamar yanzu a zo a samu wani wuri a watsa ƙayoyi ko a watsa wani fale-fale da zai iya sukar ka ko ya yanke ka sace to daga nan farkon inda aka zuba ƙayoyin nan ko tarkacancan masu yanka da suka ka shiga ta cikinsu ka tsallaka in ka zo za ka ɗan samu wuri da ka ɗan makala ɗan yatsanka in ka sa ɗan yatsan damuto sai ka rika lekawa ina kuma za ka saka ɗan yatsan kafar da hagu in kai haka ka shiga kuma ka duba to nan daga dama ita kuma ina za a sa wannan tafiyar da kake haka kake so kai rayuwarka in za ka leka in za ka sha wata kwana kafin ka sha me me me yake tsammani in za ka faɗa wata magana yaya ba za ka faɗe ta dai ta faɗa wa ƙaya ba a jawo maka jangon ko ka jawo kanka jangon ko ba za a yi maka hisabi a kanta don ka ji ta ƙila kuma ka yi aiki da ita to ya ce ka zama mai irin wannan salam ya hadaru ma yara wanda ko da yaushe za ga yana taka tsantsan yana jin tsoron abin da yake gani sai ce la ta haƙirar na sagiratan wallahi karka wulakanta ƙaramin zunubi innal jibala min alhasa wayannan dika dikan duwatsun da ka gani asalin su daga dutse suka fara dan ƙaramin dutse ne ma'ana ko kuma ka ce ma'ana ta biyu innal jibala duk girman dutse da kake ganin shi minal hasa daga tsakoyi in ka fasa shi za ga yan kwarannin duwatsu ne duk girman dutse inda za ka fasa shi kai kwara kwara da kwayoyi ne na tsakuwa wannan tsakuwar ta hadu da wannan ta hadu da wannan ta shi ne suka dunkule har ya ba da dutse kila wani faffaɗa da ake cewa ma za a iya gari a kan shi ko airport kila wani mai bisan da ya gagari ma mutane hawa to amma dai asalin shi min alhasa daga tsakuwoyi ne ya kulu bunu da jauzi al'allama ya bunu da jauzi yake cewa fi sayyidul khatir a cikin littafin shi sayyidul khatir littafi ne na riƙaƙo ƙwarai da gaske an ce riqaq ababen da za su tausasa zuciyar bawa har mutum ya fahimci rayuwar nan ba komai bace tattali fa inna khairaz zadi takwan nan to shine mafi muhimmanci kuma irin waɗannan littafan irin waɗannan ilmoman irin waɗannan karantarwar ana da buƙatuwar su yanzu don ka duba yadda bushewar zuciya ke ƙaruwa yana da abin da ya faru a kano ko satin da ya wuce tun ɗaya kashe mutum bakwai nan take ya fito kuma ya miƙi miki bushewar zuciyar ya ta yi yawa da wani abu da ya faru a nan nasarawa su ma wasu wani matashi wai baban shi yake mutuwa ya je ya haɗa kai da abokan shi 'yan daba ya ce zai ba su kuɗi da hamsin ne amma ga advance na hamsin su ta da aiki kawai su gama da uban kawai don ma sun kashe shi ne garin balance din ne ina ga ila sai da uban ya rasu kuma ya fahimci wasu cek ɗin da sun yi bonsin ila ya hango wani cek cike da miliyoyi ashe ya yi bonsin ba kaya garin kuma ina ga sai ce shi ba zai ba su balance ɗin duka ba dole a raba asara to shine garin raba asara aka cika asara shine sai abin ya tonu za ga hoton shiga shi miki-miki kamar wani mutumin kirki wani mutumin kirki ka duba a satin nan kuma wani mutum shi ma ko ya shigo soji washi da obin shi yake tsine ma tsine ma wanda obin fa yake yi har sunan yake kamawa kar ma wani ya mai wani balaga ko wani tauriya su din yake nufi washi wanci uban shi wani Allah ya isa sun cuce shi shi da su Allah ya isa kuma Allah ya masa abin da suka yi mashi yam yam yam yam yam daga ma fitowar odiyan har wani dan dariƙa ya je ya kiwon mahaukacin kare sai kawai ya fito ya kafa kyamara kasa yanzu ko tsakan dare sai ka yi stream ɗinka kawai sai ya kafa kyamara ai ɗan idana ne ai dama haka suke yi farkon fitowanta haka suke ta siyan madara ya fillo suna kai ma iyayensu suna cewa mama gashi na biya ki an ce su kawo mutum daya har yau sun kasa daidai kan ka matsa ya ce maka a sakkwato aka yi in ka ce to ai dan sakkwata ne ya ce maka eh amma yi wani kuma a wajen gombe ya kai wani sakkwata da wuri haka da wuri haka ka bari mu zagaye gari mana mu yan gari sai ga yayi maka hannun riga kawai sai ga yaron ya fito yana bayanin shi bayanin shi da ba da izala bane bai ma da alaka da izala wai laifin iyayen shine sun kai shi Senegal cibiyar faida akan yawo ilimi to shi kuma an kai shi can an mai da shi bawa ba a koya mai komai ba ya ce sayyidan ma da aka hada su da ita a matsayin ya zauna a ƙarƙashinta har pant ɗinta da birziya yake wankewa ya zama ɗan wanke-wanke ko ba ta koya mai ko harabi ba kwana zikirinta da asuba ta ci gaba da abin da ce ko sallah ba ta tashin shi idan ta zo ta gurgo mai ko wani filo ne ko wani dutse ya take shi ta ce ya tashi ya je yawo hidindimu da muridi ne shi ba tunani yake gaji shehu ba ko bai gaji shehu ba asara su su ne shehunne to amma dai tunda ya wannan shi wancan masharranci sai tsit dara ta ci gida dara ta ci gida hasada idza hasada kenan yawa yayi kira da ya daba makan su ka to amma mahallu shahid dai ko ma dan wace akida ce wace irin masifa ce wannan iyayen shi mai yake zagi kaga bushewar zuciyar ta kai makura irin wayannan littafan na Susaidul Khatir suna da matukar muhimmanci kamar akwai wani wata risala yar karama ce wannan yayi ta Dr. Abdulrazak ibn Abdul Muhsin Al-Badr yana Jami'atul Islamiyya kulliyatu al-aqida wa diyanatul mu'asira a jami'atul islamiyya a madina yana littafi shi ma da ya kitabun riqaq littafi ne da yake tattaunawa yadda zuciyarka kullum za ta yi taushi kullum ka fahimci cewa to bin dokokin Allah su kadai ne mafita su kadai ne mafita wasu ababe ba za su iya zama mafita ba to littafin nan yana da kyau ana samun shi kuma a kasuwa mujalladi ne kamar kwaya ɗaya ne ibn al-jawzi yake cewa kathirun minan nasi da yawa daga cikin mutane yatasamahuna fi umurin suna sassauci a aikata wasu al'amura yazunnuna ha hayyina suna zatan al'amura ne masu sauki wahiya taqdahu fil usuli alhali waɗannan ayyuka suna lalata aqidarsu sari ne ko gara mai cinye aƙidarsu wata na sai ga aƙidarsu ta faɗi shi kenan sai a ce ba aƙida ga aiki ba aƙida matsala ta faru kenan ya ce mislu itilaƙil basar fil muharramat musamman sakin gani cikin kallon ababen da Allah ya haramta Allah ya haramta kaza ya harba abinda Allah ya mana bayani cikin abinda ya haramta kama a haka sai mutum ya kalli wani abu da Allah ya haramta ya haramta kalli kaza ya har to me san kalla sai mutum ya ga to ai wannan ai an ce irin wannan ayyuka in ka kalle su in ka zo kai alwala an yafe maka ma to nan ne matsalar dama take yanzu kai ka dogara da waccan falalar shikenan ka saki layi yace wa kasti'arati ba'd tullabil ilmi juz'an la yurdunahu kamar kuma aran da ɗaliban ilimi ke yi na wani ɗan littafi kuma suke mayarwa shi ma nan wuce yake kaiwa ya ce ɗan ban aran izu biyar ɗinka wayan ya aran izu biyar ya tafi wuta tunda ba naka bane kamar ba laifi za a iya aro da aramar littafin nan zan je in karanta to in ka ara sai ka dukufa da karantawa dare da rana a kwana a tashi za ka kama juz'an shi ko mujalladan shi wa qala ba'd salaf wani ba'd salaf wani sashi na magabata na gari suka ce tasamahtu bi luqmati nayi sakaci da wata loma mana wani abinci ne na samu ban gama tantance asalin shi ba ban gama tantance daga ina yake ba fatana waltuha kawai sai na ci to shi ne ce fa'ana liyauma yau gani min arba'ina sana tun shekaru arba'in da faruwar abin ila khalaf ina cikin damuwa alkhalafu baya alkhalafu sabawa mana abin da yake nufi a nan tun daga lokacin da ya ci lomar abincin da bai tantance ba to har yanzu bai da kwanciyar hankali kawai in ya tuna sai ga to ai gila ba ita ce silar wutar ita ce silar wutar dan me bai tantance ba dan me bai kididdige daga ina take ba menene asalinta zai iya haƙuri da yunwa ba shine farau ba amma ba zai iya juriya da haƙurin azabar wuta ba to dan me ya ce wa hada min tawazu'ihi rahimahullah wannan fa saboda tawazu'in shi ne Allah madaukin sarki ya mashi rahama amma idan ba haka ba lomar da kaci tunda baka san asalin ta ba al-aslu fil ashiya'i al-hil asali cikin abubuwan da muke mu'amala da su halal baya zama haram sai an samu dalili amma ayyuka na ibada al-aslu fiha al-hurma asalin su haramun ne yanzu asali shine ba za ka yi wata sallah ba sai wata shari'a ta ci amma kuma asali ya halasta ka ci komai sai wanda shari'a ta hana kuma wanda shari'a ta hana za ga shine bai da yawa in shari'a ce to kada a ci kaza kada a ci kaza kada a ci kaza to sai a hakura karaci kada a sha kaza kada a sha kaza kada a sha kaza to sai a hakura kada a sha to sai al'amari magani na goma sha shida wanda yake magance raunin imanin zuciya wa minal umuri yana daga al'amura allati tujaddidu al-iman fil qalbi waɗanda suke sabunta imani a zuci alwala'u walbara'u aqidatul wala walbara wannan aqidar ko ita ce aqidar da tafi karancin mabiya har a da'irar ahlus sunna dama su masu ɗariku da sauran su dama yamin babu aula ko ba wani tsoho a Kano da aka kama shi da yan harkallar gidaje ya ce duka wanda standing ne da kiristoci da yan shi'a da kadiriya da tijjaniya duka mamari ne abinda kai wanda standing kawai shi zaka yi duk da ya ce ba haka yake nufi ba ko ya fito ya ce shi ba haka yake nufi ba amma dai lallai ya faɗi duka wanda standing ne saboda ga fasso a zaune bari a ɗan faɗa da turanci don ya fi ɗaukar saƙon yadda ya kamata ba wai cewa aka yin kafiri kawai ka rufan mashi ba ai jawo shi ma a jiki za ka yi ai mu'amala ma za ka kyautata da shi wa rahmati wasu a kulle shai rahamar ba karewa ce ba shi ma ya shigo ba asara ga mutum ya gama rayuwar duniya ya je lahira ya shiga wuta rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wama lizzalimin min ansar ya Allah iya wulakanci kai ga wanda ka shigar da shi wuta to kuma Allah ba zai shigar da mutum wuta da gangan ba a sai shi in ya zo da abin a shiga wutar to aqidatul wala'u wal bara shine ka so musulmi ka jibince shi da al'amuranka ka aje kafiri ba naka bane al-imam katada yake cewa kaga mu muna da wannan aqidar amma ko muna mu'amala da kafirai zamu iya hango shugaban su ya taho mu tashi daga inda muke mu taro shi kaga ya halatta a tashi a taro wani mai shugaba amma bai halasta ya zo wurin ya cin maku ku miƙe ba kar ka miƙe zamanka in ya ji haushi wannan ruwan shi amma ba laifin aka hango shi gashi yana shawo kwana a miƙe a je a taro shi sai dai ka ji tsoron sharri kuma ko sai ka miƙe wani honorable mara imani ma da ya tunkaro kowa ya miƙe ka ƙi miƙewa ba sai ya je shiga ɗaki bai ce gidanka na yana za kirkira wani project ya raba gidanka biyu ɗaya hagu ɗaya dama nan kafa bakwai nan kafa bakwai su suka rau ko shaguna ba za su yi ba to kaga sai ka miƙe ya kai iya ko kuma kila a bariki ko an ba da taken najeriya zai ce ba wata dokar ce na taken najeriya sai ka miƙe to kaga za ka sha sanda sai ka miƙe Allah ya zaka kuma tun da rana ne ai karatun sirri ne ko da daddare ne yake bayyana ai da rana ne yake yi wa sirru sai ko a zahar da za a bayyana muka a boye muka yi in Allah ya san kai ka dan yi ta boye an takura ka to amma ba za ka ce waye ba a in ka ba zai ya taba lafiyar ka ko mutuncin ka sai ka yi to yake cewa in muka hango shugabannin su sai mu taro su amma a zuci mu mun san matsayin su ba zai zo mu daga mashi kafa ba kama mu yanzu ya ga gana yi in kana zuwa ma'aikatunmu da wuraren tarukanmu za ka gane dabbancin mutanenmu wai wani ma sai ya ce to su ma su yi addu'a musulmi ma su yi addu'a wai ba san tauna lalai karba ba mu ko muna da tabbas dubu bisa dubu wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal إنما يتقبل الله من المتقين وليسوا من المسلمين فضلا عن المتقين ما wani ma za ga wai har addu'o'in su ya iya ko jiya muna mitin da aka ce an gama aka ce wani kirista wai zai rufe da addu'a sai nake ce mana kusa da ni kiristoci ba addu'a fa suke yi ba labari suke bayarwa ka rabo da mu daga gidajenmu mun zo nan mun yi taro gashi mun gama za mu koma to za mu koma a yi mai to me kake so a yi muku ka duba namu yadda za ka je fatiha a salada da sai abin nan shi kenan shi yasa wani wani mutum ya wata waka ma- masu nakali suka ce to wai- wai me yace ne wai wal ardu ardun was sama'u sama'u wal baharu baharun ah, ah, wan naharu naharun wa- wa- wal biharu biharu Ah, wai kasan nan fa ita ce fa kasa saman nan fa ita ce sama rafi rafi ne tekun ma teku ne ce to wai kai me kace ne wai shi waye fasaha ne suka ce ba fasaha ko daya to irin shi ne a can irin shi ne a can kuma addu'a ana yin ta ne da jumla insha'iyya ba jumla khabariya ba jumla to su kuma nasu ba su san ma insha'iyyar ba to za ga wani sai ka je yana cewa su su yi mu mu yi ba a san wani wanda Allah zai karba ba ya zaka ce ba san wanda Allah zai karba ba ko kuma su ce a sunan Yesu almasihu kuma sai wai ka ce amin me ya hada ka da addu'ar su ko kuma ya zo inda bai da alfarma ka bashi alfarma akwai wuraren da ba su da alfarma wani kwata-kwata ba su da alfarma a wasu wuraren kai ma in ka je wasu wuraren su ba ka da alfarma ga za a yi a wurin da ba su da alfarma suna da alfarma a wurin da kake da alfarma kuma kai ba ka da alfarma ba latana inda ba ka da ita to shi ne ya ce aƙidar alwala walbara jibintar musulmi la tattakhidhu bi ya ayyuhal ladina amanu ko la tattakhidhu bi tanatan min dunikum haka Allah ya ba mu kaida wannan ƙayar a suratu al imran kada ku riƙe abokan sirri aminai Allah ce min dunikum ahir in dai amini ne da za a ce in ana neman ka ba a ganka ba a tambaye shi in dai abokin sirri ne kar ka kuskura ka ɗauka a kafirai Allah ce la ya'alunakum khabala duk wata masifa ba sa maku fatar ku kubuta waddu ma anittu fatar su ku wahala kad badat- kad- kad- kad badatil baghdha'u min afwahihim ai kiyayya ta bayyana a zu- a a harsunan su Allah ce wa ma tukhfi suduruhum akbar kai wanda suka boye ma wanda suka bayyana an kai wa ka sani ba Allah ya faɗa kuma ba sa kiyaye zumunta fa la yarqubuna fikum illa wala dimma ko la yarqubuna fi mu'minin illa wala dimma ba ruwan su da illa illan shine zumunci wala dimma alkawari wai dan kun yi rajejeniya wala sai sun saba sai sun saba wani waye ya loko wani mutum a Kano da wata yar inyamura ta bi shi Kano ta musulunta shekara nawa ya kudu suka cika jaridu har da mutanen ma a taimaka musu amma yanzu kwanan nan aka gano wani DSS ne ko ko wani ma'aikacin gwamnati ya ɗauki wata musulma yar jigawa ya tafi da ita Abuja ya riddantar da ita wai ya aure ta sun haihu it kana da data kana da kana da shafi kana da dubba a maganar da za a yi yunkurin sai a ce a ba a son tashin hankali ba alwala wal bara kenan ba fada za a yi ba amma masu shege ma suka goya mulkin saman da ake tafaɗe saman ma ba a san wace ba wata kuna har yanzu har yanzu ba a san wace sama ba ce mu dai annabi ya je har sama ta bakwai na ku yana yana wani ce muka ya mutu an gicciye shi amma ya fi karfin mutuwa ya tashi bayan kwana uku wurin su yawa ba kashe shi ba ya gudun mutuwa da ya mata harara ta dawo wani ce a a yana mulkin sama ne yana sama ne yana gyara wurin da za a ce Eh, abu duka kame-kame ne wancan understanding ne dai suke ta yi ko mu dai mu understanding din mu na nan to wannan aƙidar tana cikin abinda take jaddada imani alwala'u wal bara ay muwalatul mu'mini to ga abin da ake nufi da muwala wala wal kajibincin mu'mini ka so su ka kaunace su wa mu'adatul kafiri ba ruwanka da kafiri ka ki shi ba za ka zo ka kebe shi ku wani sirri ba a'a in kai ka bayar da kanka ba za ka hada kai da shi a cewa dan uwanka musulmi mutunci ba idan dan uwanka na san abu shine to shi zaka ba ina ga wanda suka zauna kudi sun gaya ake yi haya ba a bamu kuma yanzu ne ma tafi muni yanzu ne tafi muni ka je ka ce kana son hayan shago bata gagara ba yanzu in muka zo ka ce kaman a ce a garin su ne ka zo ka ce kana son shago a nan dindan Allah ce maka ba shago amma za a samu nan wajen tohudin nan in ka shiga tanari ka dan tsallaka ka shigo nan za a za ce zaka iya shago a nan da za ku tafi ku yi shagon ku yi ku ƙara wani shagon wurin ya zama kasuwa sai kuma a zuwa ce muku ku tashi kama muka dube da suke cin karensu ba babbaka a nan akwai ma cikin mutum akwai wanda zai iya hana ka haya ya ba su na taɓa jin wani taɓaɓɓe ya ce wai sun fi biya a fa cikin mutane ba wani taɓaɓɓe mana kuma shi nan jira yake a busa ƙaho kawai dole halin sunna wai sunna sunna har ya ce wani bai iya ikama ba ko kuma a rika mutane nasiha masifa dai da kai za a fara kuma ai duk abin da za ka ba wani kafiri ya haya ya taɓa aƙidar mutum ɗaya haramun ne gaba amma in za ka ba shi ya zo ya rayuwar shi ba laifi ya zo ya ce misali a ba shi gidan nan haya dai asibiti kalas a ba shi ci gaba ne a yi amma kana rika zubar da ciki shi ne ka'idojin kuma har musulmi wannan dokar na kan shayi ya ce a ba shi nan gidan zai zauna haya a ba shi ya halitta amma ba zai zo ce to zai rika sayar da giya ko zai kiwon alade a to kuma wannan ba zai yi ba amma a ce ai shi wa kiwon alade zai kawai ma'aikaci ne a nan ya biyu ya kama gida a nan ya fito ran lahadi ya cake ya wankan shawa mota ya tafi ikilisiya ba ruwanka ba ruwanka wannan to amma ka zo ka ce ba za a ba dan uwanka ba a shi za a ba ai sun fi biya wani ma sai ka yana cewa ai ai sun fi ma mu'amala eh tunda mutum bai san mu'amala ba ina mu'amala ga kafiri waddu ma anittum fa waddu ma anittum to shi ita ce wannan aqidar wadhalika annal qalba domin ita zuciya idza ta'allaka bi a'da'illah in tara taya da makiya Allah yad'ufu jidda imanin ta zai rauni kwarai kaga dan siyasa jam'iyyar shi in ta tsayar da wani mulhidi shi ba ruwan shi ya ce shi ko kare jam'iyyarsu ta ɗayar zai yi bai da aƙidar alwala'u walbara yanzu mafi yawan mu da za ka tambaye mu nawa ga wata yadda za ka tambaye mu yaushe aka haife mu date of birth ɗinka na bature za ka fara faɗi an cika da yaƙi yanzu kai baka sanar da aka haife ka karantar musulunci ba ita za ka fara faɗin sun ce ba ita suke so ba sai ka faɗa masa ɗayar eh sha tara ga jama'a da ula dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in ko dubu ɗaya da ɗari hudu da biyu da ashirin da goma duk kai ta faɗe amma kawai zai ka ce a august august sunan wani kuntukurin wata gungiya ba ga akwai matsala ya ce to lallai idan zuciyar mutum ta ratayu da makiya allah ya tsofa jidda wannan zuciyar za ta yi rauni kwarai menene watuzawwi ma'ani ko watuzwi ne ko ma'ani al'aqidati fi sai ta zanzar ko ta narkar da ma'anonin aqida a ciki sai ga mutum bai da wata aqidar kirki fa idza jarrada alwala fa idza jarrada alwala lillahi idan mutum ya tsiraitar da wilayar shi da wala'un shi ga Allah ya zama na kai ba ka da kamar Allah da abin da ya ce fawali ibadillahi mu'minina wa nasarahu fawala to zai su daga haka ya kamata ya zama zai su kuma zai jibinci bayan Allah mu'minai wa nasarahu kuma zai taimake su wa ada ada Allah kuma zai gaba da makiya Allah wa makatahum zai tsane su fa innahu yuhyi yahaya bil iman zuciya ko shi yana rayuwa ne fa da imani abin da yake nufi kai mutum kana rayuwa ne rayuwa mai kyau saboda imani ba wai kana rayuwa bane dan abinci ko dan wata manufa akwai rubuce-rubuce da aka yi akan aqidatul wala wal bara fawzanul fawzan yana da littafi mai wannan taken alwala wal bara sannan a cikin littafin shi na kitabut tauhid ya tattauna kusan duk wani littafi babba na aqida har kananan ma daga cin ma akwai aqida ta alwala wal bara duk wani abu na musulunci na sha'air na musulunci su ake so ka tabbatar tarihin kwanan wata kai har suna cewa har rubutu da haruffan da ba na musulunci ba sai dai da lura haka baka takarda ka ce cike fom din nan in dai an ban maka zabi ka rubuta da larabci kama yanzu ga wani bai iya rubuta sunan shi da larabci ba ba wurin ayunin ya sa alhamza wurin dalun ya sa badun wurin sinun ya maka sadun wurin za'un kawai ya maka zayin ko zadon ba abin da ya dame shi kaga akwai kura kenan wani ma sunan shi na annaba ne ko kila ba faɗe shi a Qur'ani bane ya rasa yadda abin yake sannan daga cikin aqida ta wala wal bara mu rika saba musu hatta wajen suna su zaka ga galiban mutum da sunan uban shi ake kiran shi so name first bugun aqida ce ka sa ma aqidar wala wal bara ud'uhum li aba'ihim kuma kai ba babanka bane iya wulakanci a kira ka da sunan babanka wani ma haye rika jin dadi iya wulakanta ka da wani zai iya kira ka da sunan babanka ai sunan babanka ya kamata ya zama green zone ne mai san gama lafiya ya kiyaye amma kawai sai ya kira ka da sunan babanka kawai ga mace su ma kawai ta je a juya mata suna Aisha Hassan kawai ga ya ce to Mrs Hassan Mr Hassan to ni na kasa ganewa kuma na ga mai hijabi ko gos ce a wai haka abin yake ko ko mace kawai tana yin aure ta koma sunan mijin wai yana ta koma sunan miji shi ba har ya yi expire kenan ko to suka ce daga ce abin da zamu yi mu saba musu a nan bangaren mu kira kanmu da sunayen mu a jingina da sunan uba inda na kaka a goya inda na baban kaka a goya su ba sa haka so da in ka matsa tarihi zai canza tarihi zai canza tun ana mr wane mr wane za a koma mr bridge wani a ƙarƙashin gada aka haife shi to kaga yi nan wurin ko ba su a taɓa shi to suka ce daga ci abinda za mu yi mu riƙa sa suna mu samar da laƙabi sannan mu sa alkunya su ba sa yi shi ma wani abu ne da za mu sha bamban da su in ka zo mu'amala kai mu'amala da kowane kafiri amma aƙidarka ita ce farko kar ya rena maka aƙida in dai mai shege zai goya to mai uba da hadda kaka min babu aula ya rausa yana shi in zai taɓa maka aƙida ka taka mai birki a'a zariya ne nan kariya ne da kai ma rashin mutunci ba ko rashin kyautawa kazan su da renin wayo ko mu muke ba da kafa a zariya kana jin tsoron su in ka je inugu kuma ka bi su kenan to wannan aqidar tana cikin aqidun da suke tsaftace zuciyar bawa sai ka hadu da Allah tsantsar musulmi shi yasa Allah tun a can farko farkon Qur'ani yake cewa dukhulu fi silmi kafa in za ka shiga musuluncin nan ka shiga ɗari bisa ɗari ba raba kafa mu zabzabi na bai da zalika la'ila a ba a so ka miƙe kawai ka yi addinin yadda ya kamata sai ga bawa ya zauna lafiya ina da sai mu dakata nan wannan shi ne magani na sha bakwai na sha shida sai mu tashi a na sha bakwai a darasinmu na talatin da ɗaya ke wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh eh
tarbiyyar al'umma ta hanyar shigansu domin shigansu a cikin anguwa ya saba da shiga na musulunci sai su dinga kare cewa ya kan jawo har matasa da su rika yin su wanda yanzu wannan yi wannan ba su haya a cikin anguwa a cikin gari ya halatta
duk yana ci abin da za a taka burki a ce ban da shi ka je garinsu ka rika ɗaukar ƙurani kana rikewa ba karanta ba komai kawai ka rike ka biyo babban titi har sai cewa ba su yadda ka rike qur'anin ba ko ka je da matarka ta sa hijabi da niqabi da safar hannu da safar kafa za su ba su yadda ba a titin ma ba su yadda ba titin federal gamma kuma za a ce to muna da al'adunmu muna da abubuwanmu na addini kuma su ma suna da ƙa'idojin addinin sun ma fi mu tsanani tun a sabon alkawari an tsine ma wadda ta bar gashi jesus din cewa ya yi duk wadda ta bar gashin ta koya yake ya fito ku kama ta ku yi mata kwalkwam ko muryar mace a kiristanci al'aura ce ko magana ko sayayya ta zo ya dai ta zo da shi a billboard ta daga fosta magi da gishiri ko ne a rubuta kudin shi gaba ta ba dama ta yi maka magana muryar ta al'aura ce to in ba za su bi littafin su mutu a bi al'adamu shi kenan sai a zauna lafiya shi wanda ya basin ya ja kunnin su in ba haka shi za a iya tambaya ko kuma al'umma a gari a samar da tsari a kira su a yi masu bayani a garin su ba a yi to kada renin wayan kuma yayi yawa mu ma garin mu ba a yi kuma gari bai fi gari ba wa alaikum assalam eh eh ya ba su ya tafi bai san suna ma yin abin da suke yi ba shine sai ku samar da wata kungiya su ba da kungiyoyin suke amfani ba sai a samar da kungiya shugabannin gari su sani a fitar da tsari masu gidajen hayan su ba da cikakken goyon bayan da ya kamata in kuka fitar da wannan tsarin wani zai iya cewa shi ka'idojin ba sai ba sai ya bar maganin kuma aka yi haƙuri Allah zai kawo wani ya zo ya shiga ba ta da wata matsala ba da aka aka yi wannan tsarin shi kenan za a sami za a samu sauki amma ɗaga masu kama su ta shiga ta tsaraici da yadda yaranmu da muta da, da, jama'ar mu ke shige masu wanda ana samun wannan matsalar sosai wanda shine waccan matsalar ta bushewar zuciyar da muke ji a social media to son sominta ne irin wannan kaga an kira sallah kawai na tsaye da wata arniya ita dama fa la saddaqat wala sallat ita ba sallar take yi shi ma kuma ba zai yi ba shi wai burge shi take yi to me ma abin burgewa ga kafira shi fa yadda Allah ya mace ko wannan hijabin da aka ce a sa wani sirri ne dan jikinta kulle ya zama da taushi sai aka ce awa mai yuna shau jikin mace da zaran yana shan iska to to yadda yadda ka san katako ka samu kafintoci danyen katako da busasshe ya kaga marke in ya bushe ba hijabi kenan inda hijabi haka zai zama lukui-lukui dama ma kai katakon kake bi to me abin burgewa ma me abin burgewa ko musulma take yawo ba hijabi sai ga mutanen kirki ba sa so su aura in ka tambaye me sirrin to ai ana auren ɗan abin da ake babboye wanne ko ganin shi aka ci kai sai kaga kai ma kai a sakarkaru da balangun wace kwana aka yi maka suna kowa ya gani a kyauta kai kuma ka ɗauki sadaki ka bayar to ba gara kai ma ka gani a kyautan ba kai isa ke fara yawan karɓar ma ba kai shi kenan tun da dai ta bari kowa ya gani to ba za ka biya ba kuma Allah ya hana ka gani a kyauta to sai ka rufe idanka ka huta to amma ta zo ita wannan tsirara tsirara kuma kuma duk kafir mafi yawan kafiran nan fa abinda Hausa yake ce masu ƙasa in san kiran da ake wa karo kenan fa ƙasa kin san nauyin kowa yanzu nan ka bata biro za ce kilo 52 wani 48 wani ya dan zube 33 ta san nauyin kowa masu zuwa wurinta amma kuma ka je siyan tumatir a nan wai kana zazzabewa wai tsutsa ta taba wani a'a ai irin shi za ka saya shi ne a can ai eh wannan rubabben to ai shi ya kamata ka siya ya fi daɗin taushe kai a wurinka yan halas ne sai su zaɓi fresh sai wannan ƙato irin wannan guda ka sai an kiyaye a jawo hankalin matasa wallahi su kiyaye za su asarar duniyarsu da lahirarsu mutum ya tashi yana cewa Allah uku ne kuma Allah ya ce ka san shi ku tafi tare almar'u ma man ahabba yawmal qiyama ya zaka yi kenan in ka matsa masa mare ya ce wai Allah ya halatta ko a wata aya ni yanzu haka nake cewa an ce ya halatta a wurin kiristan ce ban san wurin ba amma a wata aya in ka iya faɗe to sai mu tafi tafsirai in ka ce eh kaman haka ka ji to ba ta kenan bai faɗa ba kai ne baka gane me yake nufi ba in kuma ka ce eh ka su to faɗa da larabci ka san ɗanɗanon ya fi a larabci kawai zau don ka aure ta kawai kake ta jaye-jaye mai malamai suka ce menene ma'anar ayar yaushe ta sauka mai dalilin saukar ayar mai istinbati da haduwar da malamai suka yi a kai duka ka kalla wa'innan ababen wadda aka gaskiya sai an sai an kiyaye ba faɗa ba komai amma muna da addini da tarbiyyar addini muna da al'adu masu ɗangaren kyau ai daga cikin kyawawan al'adunmu ne ma muke zaunar da su mu ba su haya su yi abinci mun san ba wanke fitsari suke ba su yi waina mu saya ai mun sani Allah kaɗai ya san me suka haɗu clash of the titans amma kuma haka muke siyan wainar kuma duk cikin kyakkyawar mu'amala ce mu siyar masu da kaya yadda muke siyar wa 'yan uwanmu mu ba su bashi wani ma su gudu sai lahira duk cikin kyakkyawar mu'amala ne to muna da kuma wasu al'adun bayan wannan a kiyaye mana su a kiyaye mana su sai a zauna lafiya duk wanda duk kafirin da ya zo arewa ya san arewa ta fi can wajen shi daɗin zama sannan mun ba da misali za ka ga a nan arewa ne za ku taso da ku abokai goma ɗaya kuɗi ya yi can sama ya wadata ba kwa mai hasada da za a ce ya zo ku za ku je ku gaishe shi su a garinsu ka je ka jiya ake yi wani ya yi arziki ka gani ya isa ma ya zauna a garin nan ɗin ma ba sai a ɓaɓɓoye ba in zai je ziyara sai dai ya shiga bitul mai salansa biyu da farin hayaki ɗaya na fari ɗaya na baki saboda yanzu nan za a ce kawai ba zai yiwu ba ne kawai allan ya yi amma dai ba zai yiwu ba to kaga al'adunmu su ma sun san juriyarmu haƙurinmu ɗabi'unmu tarbiyyarmu ta addini sassaucinmu har da dolancinmu ma duk sun sani to kaga ya kamata dai abinda bai kamata ba kada yi abinda ya kamata kuma a to a yi ba za a ce a yi rigima ba Allah ya ba mu ƙa'idoji na mu mu'amala da kafirai ko maya suke, to wannan ƙa'idojin mu ginu a kai su kiyaye mana abinda addininmu ya ce, su kiyaye mana abinda al'adunmu suka ginu a kai masu kyau, mu ma za mu kiyaye masu abinda addini ya ce mu kiyaye masu wanda shi ne ma suke cin gajiyar shi har suke samun irin waɗannan alfarmomin, wanda mu a can wajensu ba ma samu, a caɓa mutum ke yi amma a wulakance. ka tambayi wanda suka yi a caba a yankunansu wani gida aka taba siyar musu wani daki mai kyau aka ba su haya sayayya ma idan sun zo magana mai daɗi ma ana gaya musu ne yankunan inyamuraiya suke ce ma hausawa ba aboki suke ce mashi ba ba zagi ba ne su ba za mu iya kiransu biroyi ba in muka ga dama sai mu yi mitin mu ce duk wanda ya fito daga jiha kaza sunan shi biri ɗayan kuma duk wanda ya fito daga mu ce mai alade ba ka suke zagi mu ba wajen su kama mu muna da tarbiyyar addini hankalinmu na da hankali muna da al'adu kyawawa muna da iyaye da kakanni da kakannin kakanni sun ba mu tarbiyya ba wanda aka haifa a ƙarƙashin gada ba wanda aka haifa kafin aure mu nan duk ta kafin fatiha ne wasu kuma su sai bayan fatiha ba gashi muna gani ba sai ga babban ɗaya ya gama digiri na biyu wai ya gan shi da take away na roba wai za a daura wurin baban shi ne kani wuce malam komedi kuma shi har murna yake yi shekarar shi arba'in da biyu za a daura a wurin maman shi da baban shi wai za su zama legalwa ne ne to mu ko nama ta zama haka ai mutum sai dai sai kabari wallahi bakin ciki zai kashe mutum mu duk da kafin fatiha ne su kuma ta gaban fatiha in ma an yi fatihar kenan so da wanda suke mu'amala su gaya masa kiyaye gaskiya za a zauna lafiya ba za a taba rigima ba kuma ba za a hana su wasu ababe ba amma abinda zai taba addinin mu da kyawun al'adun mu to ya kamata kowa ya bada gudunmawa a jazare girin zon ne kar a keta dan a zauna lafiya Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh